الرحمن الرحيم أيا أحمد أيا أحمدا قد صدت كل موفق معانيك أحلى من جلال مدفق حويت علوما مع فصاحة منطق حديثك أزكى من أبير مفتك جعلناك يا خير الأنام نصيبنا بجاهك نرجو الله يمحو ذنوبنا ويستر في يوم القيام عيوبنا خشوت الحفا شوقا يشق قلوبنا حشوت حشوت الحشا شوقا يشق قلوبنا فلا قلب إلا بالحبيب قريح حبيب جعلنا حبه كل زاد كل زادنا فلولاه لم نسلك سبيل سبيل رشادنا وذواته في الأمر أقصى مرادنا حببناه وهو الظهر يوم معادنا وهو وهو وهو الظهر يوم معادنا إذا إذا ما لظى للظالمين تصيح لنا ذكره في نومنا وانتباهنا ألظ وأهلا من زلال مياهنا به بان به بان بين الناس تعظيم جاهنا حماه حمانا من عذاب إلهنا فلا ناظر إلا إليه طموه فلما رأت الجفن مني مصهدا وأصبحت عن دار الأهبة مبعدا وعمري تقضى بالذنوب منكدا حققت لحالي وامتدحت محمدا ولظ لقلبي في الحبيب مديه يخفف أوزارا تزايد ثقلها علي ما يخفى على الله فعلها بقيت على نفسي فكم ذا أدلها حملت ذنوبا لو جبل لو جبل نوحا أوجب لو أوجب النوح باب لام أوجب نعم أوجب النوح حسلها وحق لحمال الذنوب ينوه أيا صاحي إني عن ذنوبي مخبر مخبر وعن حسن مع وعن حسن معنى من أحب مخبر مؤدب نعم معبر رسول أتى للعالمين مطهر حنانيك ألا المدح فيه مكفر حنانيك نعم حنانيك ألا المدح فيه مكفر لجرمي ومن قيد الذنوب يليه إباب معالي للجمال توطئت فأبطرت الأكوان نصرا وضوعت ولاهت لها الأعلام من بعد ما نأت خيام على خيام على واد الأتيك تلأت برسول الله بالمسك بنور تنبه رسول الله بنور رسول الله بالمسك تنبه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a wannan rana ta alhamis sha uku ga watan safar wata na biyu a kalandar musulunci hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da daya ga watan goma miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu ciki wannan littafi mai albarka mai suna takhmisul qasaidul wuturiya da aka fi sani da wuturiya wanda shine darasi da na nawa kenan darasi na goma sha shida a tuhawa yau dai yana ci gaba da bayani akan abin da ya shafi sifofi da kuma halaye da manaƙib na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a shafi na talatin da ɗaya ya ce a ya ahmada kalisuta kulla muwaffaƙin muwaffaƙi ya fi kyau ba muwaffaƙi ba muwaffaƙin bi fathil fa a ya ahmada ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad haƙiƙa sutta kayi shugabanci ga kullum muwaffaqi dukkanin wanda an ka datar da shi da alkhairi shi annabi ne ko manzo ne ko ma wane ne to kayi shugabanci a kansa eh min tawfiq shi ne ga munkatar awa mutum muwafaka da abin da yake daidai to duk wani wanda yake abin datarwa ne da daidai to kayi shugabanci a kansa ma'anika sifofinka na ma'ana waɗanda ba a gani amma kuma zuciya tana sane da su ƙwaƙwalwa na hararo su irin gaskiya irin amana da makamantansu to ire-ire waɗannan sifofi na ma'ana waɗanda ido baya iya ganin su to su ake nufi da ma'ani to sifofinka na ɓoye ahla sun fi zaƙi min zulalin daga ainihin ruwan sanyi ruwan sanyi su ne azulal mudaffiki wanda yake yana kwarara yana tunkudan juna yana tunkudan juna to sifofin ga sun fi haka nan zaki hawaita uluman ka tara ilmomi masu yawa uluman wannan na kira littaksir ka tara ilmomi masu yawa kuma ma'a fasahati mantiqin tare da fasaha ta halshi shi annabi biyu ya hada ga ilimi kuma ga fasahatul lisan sabanin wani zaka ga Allah ya bashi ilimi amma ba fasaha wani shi kuma Allah ya bashi fasaha ba ilimi to kowa da yadda Allah madaukakin sarki bai wanda yake masa wani kuma sai Allah ya tara mai gaba daya to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilimin sa yafi na kowa fasahar sa ma ta fi ta kowa wala ka mantiq shine al-lisan abin furuci hadisuka labarinka ga masu sauraro azka ya fi tsalki min abirin daga ainihin wato turaren abir mufattaki wanda wato yake tashi sama haka wasu kuwa suka ce mufattaki shine wanda aka fito da shi daga zafaran zafaran kun san shi ma wani nau'i ne na to amma abin da ya fi dacewa da ma'ana mufattaki sai ya zan sifa ne na shi abir din wato ya fi turare na abir wanda aka fito da shi a fili sannan kuma ya dinga tashi sama to labarinka ya fi haka nan gamshi domin duk da turare yake boye in aka fito da shi a fili to sai ka ga yana ne eh yawwa dama alfatu shine buɗe abu yake cewa kuma shi wannan turaren na abir bai tsaya a haka ba ta ji ubin rihu saba ga iskan gabas kuma yana ɗauko shi yana tahowa da shi rihus saba rihu ɗin ka ba ta ya zan bidu ne ma'arifa sai ya zan mubafun wa mubafun ilai rihus saba ba a rihus saba ba saboda mubafun wa mubafun ilai ta ji bihi rihus saba wanda iskan gabas shi ake nufi da rihus saba tana ɗauko shi turaren na abir wata ruhu sannan tana ɗauko shi lokacin yamma to duk da haka dai labarinka ya fi shi ƙamshi ya fi shi daɗi ja'alna ka mun sanya ka kuma mayar da kai ya khairal anami ya mafi alkhairin halittu nasibana kai ne rabonmu bijahika a dalila alfarmaka narjullah muke kaunar Allah maɗaukin sarki ya muhu zunubana ya goge mana zunubanmu wannan tawassuli ne irin nasu wanda malamai suka karhanta shi ne tawassuli da haƙƙin wani ko annabi ko mala'ika ko wani manzo ko mawane ne to wannan duka hadisan da suka zo akan wannan kusan ba su tabbata ba to ita kuma ibada ko wace iri ce ko da ta wasu habi ce ba a tabbatar da ita dole sai da rassi ingantacci ko hadisi da ake roitowa annabi wai ya ce tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim idan za ku roƙi Allah to ku yi tawassuli da alfarmata ku ce Allah ya yi muku kaza don alfarmata domin alfarmata a wurin Allah abu ne mai girma wannan hadisi bai tabbata ba wanda galibi masu irin wannan tawassuli da shi ne suka dogara da wasu hadisai makamantansu wanda shekul albani ya rubuta risala a kai a tawassul anwa'uhu wa ahkamu da ciki duka ya tattara wayannan hadisai ya yi maganganu a kansu shi mutum ya yi shi ba a cewa ya yi shirka kusan duk magabata abinda suke cewa ya yi ba daidai ba wasu ce ya karhanta wasu ce ya yi haramun to da ka dan kace Allah ba ni kaza dan wani to ba a ce ka yi shirka sai in wani din ka roka wani ba ni kaza to wannan su'alu ghairi Allah shine zai iya zama shirka eh amma kai tawassuli da wani don darajarsa to wannan ba shirka bane ba a kira ne shirka sai dai a kira shi bid'a wasu mafi yawancin malamai dai makaruhi suke cewa kama al'imamu abu hanifa an tambaye shi akan irin wannan tawassuli ya ce a karahu ina kyaman mutum ya faɗi haka Allah ya min kaza bi haƙƙi na biyika ko bi jahi na biyika ko bi hurmati na biyika to duk wannan makaruhi ne waya suturu ya ci gaba da cewa muna ƙaunar Allah ya suturce uyubana aibobinmu fi yawmil qiyamati a ranar tashi alkiyama hashautul hasha na cika hanjin ciki na kayan ciki shine alhasha to na cika kayan ciki na ko wani lokaci kuma ana kiran awazu da alhasha eh na cika hanjin ciki na shauƙan da bege wanda wannan bege ya shuƙo ƙulubana yana tsaga ma zukatanmu saboda ƙarfinsa da girmansa da nauyinsa yana rufin shauƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala ƙalba saboda haka babu wata zuciya daga gare mu illa ƙarihu face marar lafiya ce bil habibi a dalilin son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani daga cikinmu face zuciyarsa to marar lafiya ce a dalilin son manzon Allah da al'ada ce ta so in yayi yawa to yakan sa zuciya ciwo wannan al'ada ce ta so habibun ja'alna hubbahu habibun shi abin so ne sallallahu alaihi wasallama ja'alna mun mayar da hubbahu wannan son nasa kulla zadina shine dukkanin wani guzuri da zamu yi a zuwa lafiya to in yana nufin so na hakika wannan haka ne domin in ka ce kada son annabi sallallahu alaihi wa sallama to ma'ana ba yadda za a yi ka saba masa ba yadda za a yi kuma ka ƙi abin da yake so ba yadda za a yi ka so abin da yake ki to sai zan son annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan sai ya shafi addini ma gaba ɗaya to kaga wannan ba matsala falaulahu ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama ba lam nasluk sabila rashadina ai da ba mu shiga hanya ta shirya mu ba sai da ya zo da musulunci ya zo da alkur'ani sannan muka san wani abu shirya ko to amma ba da annabi bai ba kowa yana nan yana ban kaura ba sallallahu alaihi wasallam wa zawratuhu ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama fil umri a cikin rayuwa ko da so ɗaya ne to aqsa muradina shine mafi nisan wato samun manufanmu idan muka samu ziyara ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko da so ɗaya ne a rayuwa to mun samu gaya ɗin abin da muke nema manufanmu ta samu domin mun mun kai ziyara gaba soyayyen mu shine sallallahu alaihi wasallama hababinahu mun kaunace shi wahawa zuhuru kuma shine abin tanada abin ajiya az-zuhur shine abin bai tsada wanda ka tanada don don don kai tattali ka aje shi ka tanade shi shi ake kira az-zuhur abin mai muhimmanci haka to annabi shine abin ajiyan mu wanda ranar gobe kiyama zai amfane mu shine yace yawma ma'adina ranar makoman mu ita ce ranar kiyama a yaushe yace idza ma nazaa a lokacin da wutar laza ta sihu take ta hargowa lizalimina ga zalubai eh game da suratul furqa da ta abbata to yake cewa lana zikiruhu batun annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata gare mu fi naumina a cikin baccin mu wanti bahina wanti bahina da kuma falkawan mu mu ko muna bacci ko muna a farke to ka sani muna ambaton annabi sallallahu alaihi wa sallam ko a cikin bacci muna ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ambaton annabi alazzu ka sani yafi dadi wa ahla yafi zaki min zulali miyahina daga ruwan sanyi namu da muke sha an san ruwan sanyi kuma ga mai jin kishirwa suna da daɗi ko to an batu annabi ya fi haka na'am yace bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'azimu jahina girmama ɗaukakan mu da darajar mu ba ne ya bayyana bainan nasu ga mutane ma'ana mu ba mu samu wata daraja ba sai a dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan da annabi sallallahu alaihi wasallama ba to yau muna da wata ɗaukaka to a dalilin annabi shi yasa muka samu yabo muka samu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas to sai a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam muka samu wannan girmamawa shine ta'zimu jahina bihi girmama darajar mu to a dalilin manzon Allah ne ba da ya bayyana bainan nasi tsakanin mutane sallallahu alaihi wasallam himahu hurumin manzo sallallahu alaihi wasallama hamana shine zai tsare mu min azabi ilahina daga azabar Allah abin bautan mu sallallahu alaihi wasallam fala nazirun babu wani mai kallo babu wani mai dubi illa ilaihi face zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama damuhu yana mai yawan tsammani duk wanda kaga ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ra tashin kiyama to yana tsammani yana kwadayin ya samu kubuta shine tabo mai yawan tsammani ko kwadayin samun wani abu na'am sai ce mi balamma mala yace lokacin da ra'aitul jafana naga ido shine aljafan lokacin da naga ido minni ba manni ba minni daga gare ni musahara ya zama mara bacci baya iya barci ido wanda baya iya kwana baya iya barci shine musahara wa asbahatu kuma na zamo an daril ahibbati daga gidan masoya mubada wato ina abin nisantawa gani ni ido na bai bacci ba sannan kuma ba na kusa ga gidan masoya mana baya kusa ga madina kuma gashi ya kasa bacci saboda sai ya haɗu da annabi wa umri rayuwata ta ƙabba ta ƙare bin zunubi kuma a dalilin tare da zunubai munakkada kuma tana abin ƙuntatawa ita rayuwar don duk wannan rayuwa ce take cikin sabon Allah to koyo shi za a ga rayuwa kuma cikin kunci take ba ta da yalwa ba ta da jin daɗi to shine munakkada abin da yake mai kunci sosai wallazi la ya kharuju illa nakida haɓattu rihali to a wannan lokaci sai na sauke sirdin raƙumina wamtadahtu muhammada sai na ci gaba da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan zai zamo dalili na goge wancan laifin walaz madihu yabon annabi sallallahu alaihi wasallama walazza yayi dadi liƙalbi ga zuciya ta fil habibi ga abin su shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da na yabi manzo sallallahu alaihi wasallam sai in ji wani dadi a raina a cikin zuciyata yukhaffifu auzaran kuma wannan yabon yana sassauta nauyin laifi da na tara na zunubai wanda ta zaya da siƙiluha kullun nauyin su karuwa yake tunda kullun sai dai laifi in yi da safe in yi da rana in yi da yamma in yi da daddare to amma dalilin wannan yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake sassauta min wannan nauyin kayan laifin wanda ko yaushe nauyin karuwa yake alayya a kaina ya ce wa ma ya fa alallahi fa'iluha kuma duk abin da na aikata baya boyuwa ga Allah bai taɓa boyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu sirra wa akhfani to ya za a yi kuma abu ya boyu gare shi ba kai tuna yi kuka ala nafsi akan rayuwata ya ce fa kam zai yawa za ya kai wannan udilluha na batar da rayuwar nan tawa ma'ana su nawa na batar da ita za ya kai mai saurare na hamaltu zunuban na ɗauki zunubai masu yawa wanda aujaban nauha ya wajabta min in yi kuka ya wajabta min kuka ya ce aujaba an nauha himluha ɗaukan wannan nauyin to ya wajabta mini yin kuka himluha shi ne fa'ili mu'akhar na aujaba wa hukka kuma dama ya cancanta ya cancanta lihammali ba hummali ba lihammali azzunubi ga mai yawan ɗaukar zunubai ya nuhu ya dinga yin kuka ya an ce hummali jam'i kenan to kuma ba zai dace da siyaki ba dama ya cancanta ga wanda ya ɗau zunubai masu tarin yawa ya nuhu ya ta kuka a ya sahi ya kai aboki innini muhabbiru mai ba da labari ne an zunubi akan zunubaina don na san su wa an husne ma'anan kuma mai ba da labari ne akan kyakkyawar ma'ana tawa man uhibbu wannan da nake so mu'abbiru kuma mai ba da labari ne da zuciyata ma'ana mai fassara ne da zuciyata at-tabiru shine fassara abin da aboyi shine rasulun wani manzo ata wanda ya zo lil alamin ga halittu mutahhiru yana mai tsalkake kazanta yana mai tsalkake kazamta hananaika ina roƙon rahamaka ya Allah shine ma'ana hananaika ina roƙon rahamaka ya Allah allal madaha mai yiwa wannan yabon da nake yi fihi a dalilin annabi mukaffiru ya zan mai karkare min zunubaina Allah kun tuna dan warde ko hmm wayanda aka dan warde da su ko ba kowa Allah kun yi shiru ba inda suka saurari darasin inna da akhwatuha na dan wardi to me an ka faɗa kan la'alla me an ka faɗa kan la'alla an kawo lura ta guda goma nata aka ce Allah da ciki ita ce mata biyu wal yuqal la'alla alla ana iya cewa la'alla kuma ana iya cewa Allah ba ku muraja a kenan to kun ga shi nan ya zo shi yasa ya ce allal madaha saboda haka madaha shine isim na ainihin Allah wanda luga ce ta la'alla mansubun mukaffiru shine khabar marfu tunda dama min tana daga cikin yan uwan inna ne kamar da zaka ce inna zaidan qa'im hmm to haka zaka yi cewa nan innal madaha fihi mukaffir duka ɗaya ne zaka iya faɗa to zaka yi cewa Allah zaka yi cewa la'alla so da ka darasi na shida ne wa alaikum assalam don mai wayannan bayanai satin da ya gabata ma mun karo wasu lugogi guda hudu suka zama luga kusan guda goma sha hudu kanin darasi na na shida da na bakwai kuma sun karin bayani sai ya koma can ya ce hananai ka ina roƙon rahamarka allal madaha shi allah akwai sanda zai zo da ma'anoni daban-daban wani lokaci ya zo yana taradufi da la'alla wani lokaci Allah ya zo da ma'anar ɗaukaka yakan zo da ma'anar fi'ili Allah fulani wani ya ɗaukaka wani lokaci al'allu yakan ɗauki ma'anar shan ruwa shan ruwa wanda za mu karanta cikin ishiriniya sannan al'allu wani lokaci yakan zo da ma'anar wannan mai shan jini kaska ita ma a larabci ana kiranta allu to ya danganta daga siyaki siyaki shi zai tattance maka wacce ake nufi to amma dai nan lugan la'alla ake nufi ma'ana kamar ya ce la'alla Allah la'alla don abu ɗaya ne mukaffiru ya zan mai karkarewa lijurmi ga laifina kuma wa min ƙaidin zunubi kuma in zamo daga dabaibayin zunubai yurihu ba yarihu ba ne daga araha ne in an ce araha to yurihu za a ci ba daga raha yarihu ba ne yurihu wanda zai hutar da zuciyar tawa ko ya hutar da nima gaba ɗaya shi wannan yabon da nake yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in har na samu aka sarkare zunubi na a dalilin sa to babu shakka zai hutar da ni daga wata dabaibiya ta zunubi kibabul ma'ali rumfunoni na daraja kibabu jam'u qubba qubba ita ce khaima mun san khaima ko rumfa eh to kibabul ma'ali khaimomi na darajoji lil jimali ko kuma tuwabti'at tuwabti'at kai tuwabti'at an shirya su an tarare su lil jimali saboda raƙumma da za su zo nan gaba na matafiya a wata nuskan kuma lil jamali ya ce aljamal kyau ya ce aljimal raƙumma sai a tantance eh an gani ka annahu jimalatu ba ce jamalatu jimalatu sufu to ya ce jimala ko jimalu to ana nufin raƙumma jam'u jamal ya ce kuma jamal shi kuma masdari ne na kyau an gani to sai a tantance to in mun fassara da kibabul ma'ali rumfunoni na darajoji tuwuɗi'at an shirya su lil jimali domin raƙumman da za su zo na matafiya in suka zo sai a sa su ciki su tsaya su huta in ko mun ce lil jamali to sai za an shirya su don ado da ƙawa da kyau ya ce fa'abbaratil akawana sai su waɗannan haimomin suka ƙamsashe halittu gaba ɗaya fa'abbaratil akawana suka sanya wa halittu ƙamshi gaba ɗaya an gaishe ko? nashiran wajen tashin ƙamshi na turare wa bawwa'at kuma suka sa halittu suka yi haske min ad-daw suka sa haske halittu suka yi haske gaba daya sannan wala hatlaha al-alam tutoci da alamomi alam jam'u alam tuta ko symbol haka ana kiran shi alam to tutoci wala hatlaha suka bayyana laha ga waɗannan haimomin ko rumfunonin min ba'di mana'at bayan kuma da sun zan nesa ma'ana suna ɗauke da alamomi su wayannan rumfunonin da a cikin madina wannan yana gaya maka yanayin madina ada don da madina bukkoki ne haimomi ne ba gidaje ba ne tunda ba yawan ruwa aka yi musu ko ba su da irin iska haka to shi yasa haima ta fi musu sauki saboda tsananin zafi sun fi mu zafi saboda tsananin zafin da suke da shi to wayannan rumfunonin tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai su in matafiya suka zo kuma na ake sauka to yanzu an ci gaba ko ba za ka ga benaye ne alhamdulillah to shine yace min ba'di ma na'at bayan su khaimomin sun zamo nesa amma kuma in kana nesa din kuma zaka hango tutoci da ke kansu khiyamun rumfunoni ne ala wadil aqiqi da aka kakkafa su akan rakai aqiqi suna wuri ne a Madina al aqiq tala'la'at kuma suna ta haske su kai mu'min suna ta haske saboda su ba su sabu daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na yana sawara maka shi ya ga Madina kamar yadda albusiri ya yi a cikin alhamziya da muka karanta to suna ta haske benuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hasken nasu kuma a dalilin hasken manzon Allah ne daga nan ne su ma suka samu wannan haske amma wannan haske ne na ma'anawi ba hakiki bane sannan tandahu ba tandahu ba tundahu ba sai a gyara tandahu kuma ta garwaya bilmiski da ƙamshin turaren almiski banda ga hasken ga tutoci masu launi na kyau na su waɗannan rumfunonin sannan kuma za ka ji kuma ƙamshin almiski kuma yana taranka wanda sun cakuɗa da wannan shi ne annabhu bilha cakuɗuwar abu fihi ma'inani nabbahatan to wannan shine abin da yake faɗa so da haka nan yana yi maka ishara kan cewa kusan manufa ta dai ta yi kaɗai rage ta kammala dama madina yake sun yi su to wanda ya ga haimomi a ƙiƙ a ya riga ya ya riga ya iso madina ko da Allah ya taimaka nan za mu tsaya yau da sati sai mu ci gaba insha Allah za mu ji yadda kuma zai ci gaba da bayanai a ɗaya bayan ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh